ɗalibai ne na gida yake cewa shi muna jin a karatuttuka da muka yi kana cewa wankan janaba in za a yi ana yi ne da ruwa matsalaki ma'ana ruwa wanda ba komai a cikinsa mai tsarki to kuma sai ji wani malami ya ba da fatawa cewa za a iya yin wanka na janaba da soso da sabulu amma idan an cuɗa sai kuma a sa ruwa mai kyau a wanke jiki to shi ne sai to kuma ya ji malamin yana ta magana sosai a kai da gaske da yake to shi ne sai bari a tambaya a joyi wani sabon karatun ne ya zo ko kuma wannan jin gaskiya mu dai wannan karatun bai zo mana ba eh da yake kasan abubuwan kala-kala ne yanzu ake ta samu kuma Allah ka kiyaye amma wanda ya yi wankan janaba da soso da sabulu bai wankan janaba ba janaba tana nan wannan malamin karya yake yi san zuciya ne tun daga zamanin annabi wankan janaba bilma ilmu dalake ake ruwa tsantsa ba a gama sha komai na san dai wani zai yi janaba ya mance ya je to inda haka ne wanda ya yi janaba ya mance sai ya je ya wanka da sabulu ya gama sai da ya fito sai ya tuna bai wankan janaba fito da sai a ce yawon ku kenan sai ya koma ya kuma yi ba sabulun waljanaba to bakin janaba na nan dai mutum ya sa wani abu ba a hada shi da komai wankan janaba ruwa matsalaki ake sawa a yi wanka mun san dai za ka iya amfani da sabulu idan mani ya bata wa mutum cinya ko ya bata ma al'aura wanda wanke shi da ruwa zalla zai yi wuya to za ka fara amfani da abin wankewa ka sa sabulu don tsafta ka wanke wannan ƙazantar sannan kuma a zo a yi wanka gaba ɗaya a kuma wanke gurin da ruwa mutulaki kuma ba mu taɓa ji ba wani ya zo ya ce wato in kai wanka janaba da soso da sabulu to karatu na da yawa kuma fahimtoci yanzu sun karu sun buɗu hadda na shirme ga suna amma wannan fahimta ce ba salimiya ba ba mu taɓa ji ba saboda haka wanda ya ji wannan kada ya kuma sauraron wannan kuma ya tsaya akan yadda magabata suka faɗa karatun inda sabo da tsoho to alaikun bil aciki ku rike tsohon karatu wanda aka koya mana tun daga halari yauwa shine da sunan manzon Allah babu kyau sauraron irin waɗannan mutanen da ba su damu da addini ba yan tawatse ne su su zagi bayan allah su ce ba su iya ba masu fada da masu mazhaba ne yan kana jin irin wannan kai ta jin abubuwa ba kai ba gindi bayan bayan an ajiye ilimin waje daya kuma an ɗauko wato ainihin hauka an sa an hada da rashin kunya ba kyau wani mutum ya zo ya ce ai wankan janaba da sabulu saboda allah jama'a wani ai wasa ne da addini to dai cikakkiya a takaicen amsa ba a wankan janaba sai da ruwa mudallaki shi ne shewa halilu ya ce ma sadaka alaihi ismu ma'in bila kaidin abin da ruwa ya tabbata sunan ruwa mudallaki a kansa ba tare da wani kaidi ba babu wani luzumi sai dai in luzumi na irafa shi ne aka ce lazumin irafa akwai lazumin da yake cutar da ruwa akwai lazumin da baya cutar da ruwa ruwan da ya luzumta da ruwa ba su rabu ba suna tare yana da wani suna ba sa rabuwa sunansa ruwan sama kaga ya ruwan famfo duk wannan baya cutar da ruwa ruwan bokiti ruwan garwa wannan ruwa ya lizauci wannan wannan ya lizauci ruwa larabi ne la ya duru ma a hadar lizo amma lazumin da yake cutar ruwa in ya haɗu da wannan ruwan ba zai yi wankan da nawa ba ba zai yi alwala ba ruwan sabulu ruwan kwata ko ruwan tsari ruwan farau-farau ruwan fara duk wannan ba za su tsarkake ba ba za a yi wankan jaraba da su ba Allah ka kiyaye Allah ka ba mu gane
sai wannan kuma a karatun jiya ne da aka yi maganar kwankwasa kofa da sallama da neman izini sai ya ce to wai kwankwasa kofar ake farawa ko sallamar ko neman izinin eh to kwankwasa kofa neman izini ne domin wanda yake ciki zai san ana neman izinin a buɗe za a shigo ita ko sallama mai zaman kanta ce sai an buɗe kofar za ka yi sallama salamu alaikum tunda kaga in ba buɗe kofa ba sallama ai ba za ta yiwu ba sai dai in ka san in kai sallama ana ji salamu alaikum ana haɗawa da kwankwasa kofa da sallama alaikum salam wane ne ni ne wane
Allah ya saka na to shi ne wannan da da yake amma sallama mai zaman kanta ce ko da kwankwasa kofa ko ba kwankwasa kofa sai an yi sallama
Allah ya saka na
وأنكهوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع alim عليم Allah ya ce wanke hula ya ma ku auri gwagware mata ma- minkum daga cikinku marasa miji abinda yake nufi da gwauruwa mace mara miji wacce ta isa aure kawai sawa'an budurwa ce ko basawara in dai ba ta da miji to kuma ku aure ta ba idda ba komai to ku aure ta yayaye wasalihina da kuma wato muminai mazaje su ma mataye su aure su min ibadikum daga kuma wato bayanku ne wa im- bayanku maza wa ima'ikum da kuma bayanku mata duk za ku iya yin aure da su ku aure su Ya- wancan wanke wal ayama minkum wayannan yayaye ne yawwa kuma kuna iya auren mazaje kuma kuma mata waɗanda suke daga cikin bayan ku ku yantar su ku aure su wai ma'aikun kuma maza za ku yantar da su ku aure su wato ku yanki in ya kunu fukara in sun kasance su wato ta- ya- ya'ya maza ba su da abin da za su yi aure to yi guni humullahu ubangiji allah zai wadata su ne min faralihi daga faralarsa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya wadata su kuma ya ba su abin da za su samu yin aure wallahu ma'ana idan mutum bai da halin da zai aure kuma yana da bukata to ya kwantar da hankalinsa ya nutsu ya ta zikirin Allah Allah zai wadata su za su yi aure wallahu ubangiji Allah wasu mai yalwa ne na farala ga halittarsa alimun masani ne kuma da su وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله na'am والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما لله الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waliyastafif allazina la yajiduna nikaha waɗanda ba su samu yin aure ba wato su kame sun buƙaci aure ba su samu aure ba saboda babu halin yan aure to faliyastafif su kame daga barin yin zana saboda ba su samu abin da zai ba su damar yin aure ba ba sadaki ba kuɗi ba yadda zai yi ciyar ba yadda zai yi samu wajen zama to wannan su kame wanda duk suka zama haka ba aure a kame daga barin zina a yi ta zikiri ana azumi a ta yi guni har sai ubangiji allah ya wadatar da su wato min faralihi daga faralarsa idan Allah ya wadata su farala ta samu abin sadaki da ciyarwa da wajen zama sai su yi aure amma wallazina yabtaguna da kitaba waɗanda ko suke neman a rubuta musu fansa a ce su kawo kaza a yanta su daga cikin bayinku inji Allah yace mimma malakata imanukum daga abubuwan da dama ku suka mallaka na daga bayi maza ko mata in dai sun nemi cewar suna so su zama 'ya'ya ku taimaka ya shugabana a bana fansa a gaya mu abin da zan kawo in zo in kawo a 'yanta ni allah ya ce to fakatubuhum ku rubuta musu fansar ku taimaka musu amma in alimtum fihim hairan in kun san alkhairi yana nan a cikin su kar ku ba da fansa ga waɗanda kuke tunanin ba za su zama sun rike alheri ba wanda kuka yi zaton alheri wanda za su yi amana kuma in an yi musu fansan sun zama yayaye ba za su zo su yi muku rashin kunya su fi ƙarfin ku ba sannan za su je suna da hanyar da za su yi iktisabi na neman sana'a su samu kudin da za su kawo na fansa kar ka ba wa bawan ka damar kawo fansa kasan zai je ya fashi ko zai tara hanya don ya samu kudin nan kar ka ba shi wani misalin kuma fansa kamar mutum ne ya ce na rubuta maka fansa ka je ka kawo min dubu ɗari biyu ko ka kawo min dubu ɗari biyar zan ka zama ɗa to shi kenan daga nan kuma sai ya saka masa mara sai shi kuma bawan ya ce na yadda na karba haka idan bawa kuma ya ce a rage min mai gida yanzu ba zan iya kawo dubu ɗari biyu ba ko dubu ɗari da hamsin kawo ce to je ka kawo sai ya ce na gode mai gida na karba to shi kenan daga nan ko wani ayyuka mai tsaho mai wahalarwa ba za a sa shi ba sai a sallame shi sai ya je kuma ya tafi ya ta neman kuɗi har ya samu kuɗin in ya samu kuma sai ya kawo watu'un min malillahi allazi atakum kuma ku ba su kuma daga dukiyar ubangiji Allah da ya ba ku abin da zai taimaka musu kai ma za ka iya dan bashi wani abu ka ce to aje a nemi wani abin sana'a ga dubu ishirin ko ga dubu talatin ka je ka fara ka fara da wannan ka ce ka taimaka musu za ku yi su waɗanda kuka sa su kawo fansa ɗin nan ku taimaka musu daga cikin wato ainihin wato abin da Allah tabaraka wata'ala ya baku daga farkon aya zuwa nan dalilin saukata wato akwai abdullahi dan subai shi ne ya ce ya karba daga babansa babansa kuma bawa ne na huwai ɗibu sai yake gaya masa ya ce da Allah yana so a ce ma duk kuma musulmai ne ya ce yana so ko ya dubu dan abdulizza ko sai ya ce yana so ya taimaka masa ya rubuta masa wani abu ya kawo don yana so a yan tashi to shine shi ho ya dubu din nan ya dinga inda inda kamar ba zai ba shine Allah tabaraka ta'ala ya ce fa katibu ku rubuta musu mana an san ne ma bayan Allah suna son yanci ku yanta su shine dalilin sauka amma Allah tabaraka wata'ala ce wala takrahu fatayatukum kada ku tilastawa ‘yan matan ku bayi alal bira'i a bisa zuwa da yin zina in a ranar ta hassuna in suka yi nufin kamewa daga barin barna to ku taya su kan ku basu su je litabtagu arzar hayatin duniya saboda neman ku da bukatar ku da ɗan abin amfanin duniya ku sa su su je su dinga yin zina su kawo muku kuɗi ba kyau wa man ya karahunna wanda da ya tilasta wa mata bayinsa su je su zina har suka je suka yi zina ba tare da suna so ba to fa inna Allah hakika ubangiji Allah ba da ikirahin na bayan tilasta musu nan da kuka yi suka je suka yi bakin suka tuba ga Allah gafurun mai gafara ne gare su rahimu kuma mai jin kai ne gare su wannan aya ta sauka ne cikin wato abdullahi dan aufa shine yake sa bayansa 'yan mata ku yanki bayi da yake yana da bayi da yawa sai ce ku je ku nemo mana dan wani abu mana kuna zaune haka kawai a gida sai dai ku ci ku sha ku tashi kowace ta fita ta je ta samo min kudin da zan kashe to shi da suke fita in sun fita sai su je su kama aiki su kama zina haka za ka je yana fada akwai kuma yarinya karama kyakkyawa wacce take mai kamewa mai bakin ciki tana damuwa da ya matsanta mata ta tafi yake cewa izhabi fata bayani shay'an zai kira wani abu mana shiga gari ta fita tana kuka tana damuwa haka take tafiya ta je sai ta samu ta yi zana ta kawo masa kuɗi to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya cewa wala takrahu wannan wala takrahu fatayatukum alal bigai a bisa zina to in har an tilasta musu suna da damuwa suka je suka yin to zunubin zai zama kan wanda ya tura su kuma Allah zai gafarta musu in suka nemi gafara Allah ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموئظة للمتقين kuma wannan tura zina har yau da akwai kaifi yadda ake ba a daina yi ba masu matsanta wa 'yan mata ana tura su kango-kango su tafi talla ko in ta dawo ba ta sayar ba ta ci duka ta ce gobe kya kuma fita ba ki dawo ba wannan tilastawa ne idan yarinya tana jin tsoro idan ta je ta samu mara kirki lalatacce ko me ya soyi sai da ita dan dai ta zo ta kawo kuɗin wannan kuma ɗabi'a ce ta jahiliya kuma bai kamata ba a samu mutanenmu suna yin wannan yanzu Allah ka kiyaye Allah ya ce wa laqad anzalna ilaykum haqiqa musu Allah tabbas mun saukar zuwa gare ku ayatin ayoyi mubayyinatin masu bayyanawa daga cikin da abubuwan da ya shafi addini duka Allah ya ce mun saukar gare ku wa masalan da kuma wato ainihin misali mun zo da labarai da ya zo muku da misali kamar wannan labarin da muka faɗa yanzu na sayida aisha ɗin nan da allah ya tserar da ita ɗin nan duka misali ne allah ya ce muke kawo muku da kuma labarai da misalai kafin wannan min allazina khalaw min qablikum na daga waɗannan da suka shuɗe gabaninku bayan allah da suka shuɗe gabaninku suka tafi suka daɗe irin labarin annabi nuhu da ruwan dufana irin annabi ibrahim da mutanensa irin hudu irin labarin a wato samudu duka da labarin yusufa irin labarin da sauran labarin rai duka na annabawa mun kawo shi misali ne cikin alkur'ani domin ya zama wato wa'azi gare ku da kuma lura mun yi wannan kawo muku misalan nan ne wa mau'izatan da kuma wa'azi ne للمتقين دا ما سجن الله
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم آية النور كنا الله تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض وبنجي الله شيني hasken nan na sammai da ƙasai mana shine mai haskaka sammai da ƙasai da rana da wata da kuma haske nasa na taurari da kuma abin da Allah tabaraka ta'ala yake wato haskakawa da su yake haskaka wato sammai da kasai ina yace masalu nurihi misalin hasken nan na Allah da yake haskaka komai da shi shine wato kamar misalin zuciyar mumini ne shine Allah ya misalta shi da kamishkatin fiha kamar alkuki ne da fitila take a ciki wacce almisbahu almisbahu kuma wannan fitila fizzujajati da take cikin karau take cikin wato gilas akan alkuki sai zaman to ya haskaka alkukin yayi kyau ya haskaka ma daki to zuciyar mumini haka take a jiki nan ne gurin haske nan ne wajen da yake haska sauran duk jiki ko ma ina ne daga zuciya ne saboda haka Allah ya misalta haskensa da yake haska sammai da kasai sai ya misalta da hasken zuciyar nan ta mumini wanda yake ruruwa kuma yake haifar da abubuwa na alkhairi a cikin wato ainihin zuciya na jiki sai jiki duk yayi kyau dama annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb kenan to haka take a cikin dan adam to shine Allah yake azzujajatu karau din nan da aka sa fitilan nan ciki ka anna kaukabun duriyun kai ka ce ita tauraro ne mai yawan haske mai haske bau wato mai haske da yawa shi wannan wato karau din da aka sa tuƙadu min shajaratun ƙadu tana ruruwa ne ita wannan fitilar ta wannan alkokin min shajaratin daga wato ainihin bishiya mubarakatin mai albarka zaitunatin ita ce zaitun la sharqiyatin ba sharkiya ba ce gabas gabas wala garbiyatun ba yammaci yammaci ba take tana tsaka-tsaki in ka so ka ce ta yi gabas gabas ta yi yamma yamma koko kudu kudu arewa arewa take da allah tabaraka ta'ala ya ajiye bishiyar ta a farko kenan shine wato ainihin zaitun shine abdullahi dan abu ma yake magana kan cewa zaitun yana da fa'idodi da yawa na farko dai man zaitun ɗin an same shi ana iya kunna fitila a sa auduga a yi a ci balbal kuma a sa a gilas ya bayar da fa'ida kaga a nan misalin ma da allah ya kenan sannan ya ce kuma shi zaitun ana iya yin miya da shi a yi suya da shi za ka ji miya tana da daɗi kuma baya cutarwa daga fa'idar zaitun na abun amfani ana iya jima fata da man zaitun idan aka samu buzu aka kwantar da shi aka wanke aka zuwa man zaitun duk yana fitar da duk wani abin da ake wankewa na fata ana yin jima da shi babu komai a cikin zaitun komai da ka sani da kwallon zaitun da naman fatar cikin zaitun da ake ci da kuma wato man zaitun komai da ka sani yana yin fa'ida ne yana fa'ida kuma da mutum zai samu kwallon zaitun ma ya shanya shi ya dake shi ya zama gari ko kuma wato ainihin ya kona shi in ya kone shi ya dake shi ya zama gari garin idan mutum zai yi wanka ya damƙi garin ya bada a cikin ruwan ya karkada yi wanka wannan yana karya duk wani sihiri da maita ta jikin mutum ko za a nukuka da sharri baya samun ka sannan idan da wata cututtuka a jikin mutum wato inda mutum zai lizauci yin wanka da kwallon zaitun da ya kona shi ya yi gari da shi allah tabaraka ta'ala yana raba shi da wannan cutar yana shauke shuga yana kuma yin daidaita bifi na hawan jini in dai wani ciwo ne da ya shafi jiki sha Allah kuma na in kai wanka ka wanko kanka da fuskarka da shi yana karfafa kai da kwakwalwa yana karfafa ido kwallon zaitun wannan abubuwa na amfani da Allah tabaraka ta'ala ya tare a cikin wannan bishiya mai albarka tunda Allah da kansa ya ce ita bishiya ce mubarakatun shajaratun mubarakatun to ko iya nan aka tsaya an san akwai magana sannan kuma abubuwan da muka yi ta faɗa ko ajiya ma akan maganar wato ainihin zaitun ya isa ka gane wato a cikin zaitun akwai abubuwa masu albarka manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce babu alheri a cikin wato bishiya da tsirranta face bishiyar da take wato ainihin zamantowa a bar mukutata abinda ake amfani da ita wacce take amfanarwa yawon wacce za ta amfana da ita an yi kaza ko an ci ko an sha to wannan bishiya ita ce mai alkhairi kamar zaitun kamar dabino kaga dabino wato ainihin an shi ya zama abinci ne kuma magani ne shi ne masu magana a larabci suke cewa a tamru giza'un wa shifa'un to haka shi ma zaitun ya kamata a dinga kulawa har na ganin bai kamata mai iyali ya ce ya zama a gidansa babu zaitun ba man zaitun mai kyau da ake samu ba na mara kyau wanda ake magami da man kuli ba aka samu man zaitun kwalbarsa ka ajiye duk wani lalurori na iyali ko ciwon cikin yara ko wani firgita duk ana amfani da shi mai walsa ciki na ciwo na kullewa in ya ci abu ko ya shiga wani hali to in dai da zaitun zai zuba ya kurba a cokali ko ya dan kurba ko yaya ne yanzu yanzu nan ko insha Allah walsan nan za ta kauce kuma ya zama ya samu lafiya a ciki to shadaratun mubarakatun kenan ya kada zaitu ayu ya kusanta manta ya haskaka mana ya fitila da shi ya ba da haske kuma manta mai haske ne in ka bude shi ma za ka gan shi yana da haske walaulan tamsar sonaru ya kusanta ma ya ba da wato haske man koda ba kunna masa wuta ba shi zaitun nurin haske ne ala nurin a bisa haske yayin da aka kunna masa wuta dan ya ba da haske to ya zama nurin ala nurin kenan shi ne shi to haka zuciyar mumini Allah yake so ya nuna maka muminin da zuciyarsa take da imani da kuma bin Allah da bin manzon Allah da sauke duk abin da Allah ya wajabta babu keta babu asada babu mugunta to zuciyarsa za ta ta haske za ta ta samun ci gaba sannan wannan zuciya ta zama nurun ala nur don imani da yake ciki haske ne sannan ayyukan alkhairi da bin Allah da manzo Allah kuma shi ma haske ne don haka nurun ala nur haske ne Allah yana sabanta mumini mai hasken imani da kuma hasken shari'a da bin Allah tabaraka ta'ala da soyayyen manzon Allah ya adillahu li nurihi man yasha'u ubangiji allah shine yake shiryar da wanda ya so daga bayansa ya zuwa haskensa shine hasken imani da riko da addinin musulunci wa yadribu llahu al-amsala lin-nasi ubangiji allah yana buga bayyanar da misalai ga mutane wanda za su kusanta ga hankalinsu su gane su imani da allah shi sa allah ke ta kawo waɗannan misalan wallahu ubangiji Allah alimu masani ne bi kulli shay'in da dukkanin komai daga ciki buga misalai da kuma tabbatar da hasken zuciyar mumini da kuma ambatan fa'idar wannan bishiya mai albarka fi buyuti nazina Allah an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuluwi wala sali rijalun لا تلهيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato fi biyutin na azinallahu an turfa fi wato yusabbihu lahu shine fa'ilan wato ana ana tasbihi ga ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala fi biyutin cikin wasu ɗakuna da gidaje azinallahu da Allah ya izini an turfa a ɗaukaka ainihin sunansa da girmamawa wai zukara fi asmuhu ko kuma Allah ya izinin a ɗaukaka wannan gina nan su ne masallatai mana a girmama su a tsabtace su a gina su a ɗaga gininsu kuma a cikinsa ake ambaton Allah tabaraka wa ta'ala to a wannan ɗakunan yusabbihu ake tsarkakewa lahu ga Allah fiha a cikinta bil guduwi a sammako wala sali da yammaci safa da yamma ana ta tsarkake Allah ana ta tasbihi ana zikiri ga Allah tabaraka wa ta'ala a waɗannan ɗakuna masu daraja da Allah iyadda ya yi izini a ƙawata su a girmama su a ɗaukaka su masallatai kenan zawiyoyi da ake wazifa ake saba da yamma lazimi ake ta ambatan Allah bayan isha'i ma ana ta zikiri a cikin wannan wato ainihin ɗakuna akwai rijalun kuma mazaje su ma fa'ili ne na biyu wajen tsarkake Allah rijalun wasu mazaje ne suke tsarkake Allah a cikin gidajen da ɗakunan nan suke tsarkake Allah mazajen nan wayannan mazajen sufar su kuwa la tulhihim tijaratun tijara da kasuwanci baya shagaltar da su sai kai kawo da saye wala bai'un wala sayarwa shine ciniki an zikirin lahi daga barin ambatan Allah wai kamis salati da kuma tsaye da sallah wayannan bayan Allah Allah ka samu ne wai ta zakati baya shagaltar da su daga barin ba da zakka ya kafu na yauman suna jin tsoron rana suna girgiza wato da jin tsoron wannan ranar da ta taƙallabu fihil kulobu zukata take raurawa take ainihin makyarkata fihi a cikin wannan ranar wal absaru da kuma magane saboda tsananin tsoron wannan rana don gudun halaka a cikin ta ita ce rana alkiyama liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab domin wannan rana ce ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya tanaje ta liyajziyahumullahu ahsana ma amilu domin ubangiji Allah ya saka musu wato da mafi kyan abin da suka aikata su mutane a cikin wannan rana bayan Allah a ba su lada da kyakkyawan sakamako sannan waye ziduhum ubangiji kuma Allah ya musu ƙari min farali'i daga faralarsa a aljanna kenan ya ɗaukaka darajarsu a ba su ni'imomi a ba su alkhairu wannan idaniya ba zai iya gani ba kuma kunne ba zai iya ji ba wato kuma tunani ba zai iya dan kawo wannan ba zai taba tunani ba zai faɗo ya za a samu wannan arzikin ba Allah zai ba su alkhairi da lade kunsu na imaninsu da ayyukansu sai kuma ya ƙara musu abin da ya fi ƙarfin abin da suka aikata na ni'ima da farala tasa da ubangiji ya tanada musu haka wallahu ubangiji Allah yarzuku man yasha'u shine yake arzuta wanda duk ya so daga bayansa bi gairi hisabi ba tare da wani kididdiga ba ko wani bincike Allah ka arzuta mu bi gairi hisabi duniya da lahira والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يهسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب
والذين كفروا hakika waɗannan da suka kafirce suka kafirce suka kadaita Allah a amalu ayyukansu kasarabin kamar kawalwal niya ne biki anin da yake a cikin deji a kan fako wato kamar akan titi kenan ya su uzam anu ma'an mai jin kishirwa sai ya zaci wannan ruwa ne in ka hango titi yana walwal sai ka zaci ruwa ne yake gudana za ka yi sauri ka je ka sha aikin kafirai kenan komai kyan aiki inda babu imani da Allah da manzon Allah to sunansa babu bisa kafirai ko mai suka yi na kirki ko suka taimaki bayan Allah ko suka yi wani abu da ya taimaki halitta to Allah duniya yake ba su komai ba su da komai a can to shi sa Allah tabaraka ta'ala ya misalta aikin sanan da kamar kawalwal ne akan titi mai jin kishirwa sai ya zaci ruwa ne hata ya za ja ahu har sai idan ya je wajen wannan ruwan wannan kawalwal ne lam ya jirhu shay'an ba zai same shi komai ba shine kafiri haka aikin kafiri yake ya sadaka ya ciyarwa in ya mutu ba abin da zai samu wa an laisa lil insani illa ma sa'a kenan wa anna sa'ahu sawfa yara shi kaga mumini tun kafiri ba zai ga komai ba abin da ya aikata na alkhairi sai dai a biya shi ana amma a lahira baya ganin komai wa anna sa'ihu wa laysa lil insani illa ma sa'a abinda wani ya masa ba zai gani ba to wannan sai dai mumini falahu ma sa'a wa ma sa'a gairuhu lahu abinda wani ma ya masa aka yi addu'a Allah ya kai wa wani Allah ya aka yi sadaka Allah ya ba wani ladan aka yi wani karatu ko aka yi addu'a na Allah yana ba mumini amma duk wanda ya bar wannan duniya bai da imani ba abinda za a yi ya sada da shi shi ma wanda i nasa ba zai gani ba dan a duniya zai gani saboda ya zama kamar kawalwalniya wacce take mara fa'ida saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce huwa jadallah indahu sai ubangiji a samu Allah a wajensa wato ainihin fawafahu hisabu sai Allah ya cika masa hisabun sai ba shi sakamakon abin da ya aikata wannan tun a duniya ne amma lahira jirgin zero wallahu ubangiji Allah sari'ul hisabi mai gaugawa sakamako ne da yin hisabi ga bayi aw ka zulumatin fi baharin lujji yawshahu mawj min fawqihi mawj min fawqihi sahab zulumatun ba'daha fawqa ba'd إذا أخرج يده لم يكد يريها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور الله تبارك وتعالى yace wato ainihin awa ka zulmacin koko ka ce kamar dufai ne aikin kafiri fi ba'arin lijiyar cikin kogi mai zurfi can ya ga sha'u maudun da kubbar kogi ta lullube kogin nan saman ruwan min faukihi burbushin wannan kumfar kuma maujin wani kumfar wa min faukihi burbushin kumfar kogi na saman da can ruwan yana can karkashi wata kumfar kan wata wata kan wata wanda ya lullube saman ruwan na biyun nan burbushinsa kuma sahabun girgije ne ya lullube aikin kuma yana can ƙasa ba fa'ida shine Allah ya ce zulmatun wannan dufai ne ba'ruha fawqa ba'rin ba'rin dufai wato ainihin kan wata ba'rin duhu kan wani duhu kumfa kan kumfa kan ruwa ruwa kan kumfa wata kumfar kuma jido kanta idza akhraja yadahu idan mai duba ya fito da hannunsa a ciki a cikin wannan dufan lam ya kaddara ha ba zai kusa ya iya ganin ta ba mana ba zai taba yiwa ya kusa ya ga hannun ba ko kusa da ganin hannunsa ba zai ba saboda duhu na wannan kogin saboda haka haka aikin kafiri yake wanda bai imani ba Allah ce wa man lam yaj'alillahu lahu nuran wanda duk Allah bai sa masa haske na imani ba da zai yi aiki ya samu ladan aikin ya samu alherin a duniya da lahira shine mumini wannan Allah bai mai da shi mumini ya sa masa haske ba wa ma lahu min nurin babu gare shi da wani haske mana ba shi da wanda zai sa masa hasken ya shiryatar da shi ba in ba Allah ba
alam tara anna Allah yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu والله عليم بما يفعلون
ألم ترى شيء ينزب كي غنيبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله حقيقة وبنجد الله يسبح له من في السماوات والأرض wanda da suke cikin samai da gaske nan daga bayansa suna yin tasbihi gare shi wa bairu da tsuntsaye ma da suke kan samai cikin hawaii su ma suna yi su kuma safatin suna masu tashi suna buɗe fuka-fukansu suna yin tasbihi suna yin zikirin Allah kullum kad alima salatahu kowanne daga cikin waɗannan bayi na samai da kasai da tsuntsayen nan kowanne ya san salatinsa da yake yi ga Allah wa tasbihu da tasbihinsa yanzu muna musulmi mummune ba mun san salatunmu ba ai mun san ai ibada musalla muna yin sallah muna tasbihi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah duk muna yi ko muna la ilaha illallah sannan muna yin salatul fati ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna karanta salatai kuma kaifiyoyi daban-daban duk kowannen mu ya sani to haka kowace dabba da kowace halitta na sammai da na kasai kowace ta san irin kaifiyar salatinta da take yi mun san wazifanmu da lazimin mu yauwa wallahu ubangiji allah alimu masani ne bima ya fa'aluna da abin da bayi suke wato ainihin aikatawa bayan nan na sammai da kasai walillahi mulku samawati wal ard wa ila allahi al masir
mulkin sammai da kasai da abin da yake cikin su da tasko na arzikan samai na ruwa da arzika na ƙasa na tsirrai da kuma ma'adanai dillahi na Allah tabaraka wa ta'ala ne wa ilallahi ilmasiru zuwa ga ubangiji Allah ne makoma kowa da kowa take alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yuwallifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصير يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصير الله تعلم ترى بكيلوا أن الله ينزي صحابا وبنجي الله شنك تشاك وتجرجي وتؤني da iska sai koro shi summa yi wallihu bainahu sannan ubangiji ya tsakaninsu da juna girgije da girgije sai Allah ya cakuɗa su ya haɗa su da baƙin girgije da faridi ya haɗa su idan iska ta taso kuma sai ta shiga cikinsu sai ciki ya samu sai a haifi ruwa shine Allah ce shine yake yin wannan ba kai sani ba ne sun ma ya ji alhoro kama sannan sai Allah kuma ya sanya su a gwame wani kan wani fatarar wadaka take sai kuma ka gama makon ruwa sai ruwa ya zuba ya harutu yana mai fitowa min hilalihi daga wato cikin wannan gidagizan wani na zulumi na sama'i ubangiji Allah shine yake saukarwa wato ainihin daga sama wato ruwan ma ba sai daga can samai ba yana saukar da shi min jibarin daga duwar wasu fiha da suke wato a cikinta a cikin samai duwar wasu masu ba da ruwa min baradin na daga ruwa mai sanyi daga cikin dutse fa yusibu bi iman ya sha'u sai ruwan nan ya samu wanda Allah ya so ya same shi na albarkarsa da kuma ƙasa ta zama ta samu wato ainihin kumbura ta samu kuma tsirrai wa yasrifuhu amman yasha'u ubangiji Allah kuma yana juyar da wannan ruwan daga barin wanda ya so na daga ƙasa da kuma bayansa ya kusantar da albarkar ruwan da alherinsa ga wasu wasu kuma ya juyar daga barinsu sana barkahi ya zahabu bil amsar wato walkatawar kuma walƙiyar wannan ruwan da yake zuwa to walkatawar walƙiyarsa ya kusanta ya iya tafiyar da wato maganan masu gani ainihin ya walkata hasken nan na walƙiya ƙarfinsa zai iya tafiyar da wato gani walƙiya takan zo da albarka wani lokacin takan zo da musiba shi sa duk sannan aka ga walƙiya ake yin ta'awizi ake ambatan Allah dan da yawa za ka ga mutum an yi wata walƙiya idan sai ya muwafaka da rashin albarkar walƙiyar a tafi da idan da yawa mutane sun makance daga sababin ganin walƙiya wani kuma makahon da yawa za a yi walƙiya ana falawo sai da sai ya buɗe shi sadis aka ga Allah yana sha'aninsa ana rugugugugu ana walƙiya to sai mai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mai ta shagala da zikiri da ambatan Allah da ta'awizi da neman samun farala Allah yuqallibullahu al-laila wan-nahara ubangiji Allah shine yake jujjuya dare wato ainihin da rana kuma yadda ya so ya zo da dare ya shigar da shi cikin rana ko ya zo da rana ya shigar da ita cikin dare sai kuma ya jujjuya yadda ya so wani lokacin kuma dare ya tsawo rana ta yi gajarta wani lokacin kuma ranar ta yi tsawo dare kuma ya zama ya zama gajere duka dai wani lokacin ko sai kaga an samu cif-cif adadin daren lokacin haka za ka ga adadin rana ma haka inna fi zalika hakika a cikin wannan jujjuyawa ta Allah tabaraka wa ta'ala da abubuwan da ya faɗa mana na maganar girgije da ruwa da iska da kuma wannan jujjuyawa dare da rana dinnan da shigar da dare da rana da shigar da rana cikin dare la'ibratan wallahi izina ce da take shiryatarwa a bisa wadaniyar Allah amma li'ulil absari ga ma'abota wato basirori da hankula a bisa gane ƙudurar Allah wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير والله أبنجي الله خلق كل دابة shine ya halicci dukkanin wata halitta mai diddike a ƙasa ita ce dabba manyan dubbalin arzi kamar dabbobi da makamantansu an halice su kuma an kada dabba har mutane da abin da zai taka kan kasa yana daga cikin dabba ma ya dubbo alal arzi amma wannan mai nuni ce zuwa wato ainihin an keɓance wannan da dabbobi ma'abota wato kafafuwa ɗin nan min ma'in daga ruwa ma'ana daga ɗigon mani famin umman yamshi ala baɗani daga cikinsu akwai mai tafiya a kan cikinsa kamar maciji da kadangare ko da kulba da makamantar waɗannan abubuwa masu jan ciki allah ya musu can ciki ciki suke ja su kuma aka ci wamin umman yamshi ala rijilai daga cikinsu akwai masu tafiya a kan kafahuwa biyu kamar ɗan adamu da tsuntsaye masu kafa biyu zakara kaza kagani da duk kafafuwa biyu da su mun yi shiyare mu da su mun mutane da su tsuntsaye kafa yanzu kaga tsuntsu mai kafa hudu sai ka gudu don biyu aka saba gani sannan allah ce wa min man yamshi ala arba'in akwai kuma daga cikin halittar ubangiji mai tafiya akan kafa hudu wato kamar rago sa da sauransu su tonan ya kalkullahu ma ya sha ubangiji Allah kuma yana halittar abin da ya so kaga anan Allah bai gajiyar da kansa ba don karka zo ka ga wani abu yana tafiya sama a kan kafahuwa masu yawa ka ce a'a ya za a yi kuma Allah ya ce iyakacin inda Allah ya cike da kirga manyan shi ala arba'in Allah bai ce manyan shi ala sittatin ko samaniyatin ko saba'atin ba a ƙarshen kirgar Allah ya cike kan manyan shi ala arba'in to don kasan shi Allah bai da geji bai da iyaka a halittarsa shi sa ya ce wa ya haluku ko ya haluku Allahu ma ya sha ubangiji kuma Allah yana halittar abin da ya so don karka zo kaga kunama kaga kunama an ka dubi karkashinta kafafuwa ne birjik haka kuma an ka dubi gizo-gizo shi ma yana da ƙawahuwa da yawa idan ka koma kuma ka dubi wasu wato ainihin sauran dabbobi hayawanu ga sunan za ka gansu suna tafiya ne da ƙafafuwa da yawa kamar wani shanshani irin wannan irin tsutsan nan wanda idan ta burkice za ka ga kafa a nan gefen tafi ɗari kuma ga shi Allah ya ce wani to ma'ana Allah ya sakan maka faralarsa ka gane karka rikice yana aikata abin da ya so kuma bayan wannan amma wasu daga cikin manya na malamai masu bincike sun ce allah tabaraka wa ta'ala bai canja ba ba halittar da yi take tafiya akan kafa sama da hudu ko kaga dabba ko wani tsuntsu ko wani ƙwaro yana da ƙafafuwa kamar kunama ko kuma gizo-gizo kaga ƙafafuwa reras to akan hudun da yake amfani sauran duk kawai ado ne Eh, an tabbatar da wannan idan kaga yanzu wata kunama katuwar duhu in ta birkice in kaga ƙafafuwan ta a jere za ka gansu da yawa ko ka samu wani shanshani wata tsutsa doguwa haka za ka gani to amma hudun nan su ne suke aiki ko tafiya za ta yi sai dai sauran gasu nan ne a jikinta ya halku ma ya sha'o ne kawai amma hudun nan da ya faɗa ya tsaya a kan nan yamshi na tafiya da motsi da mu'amala to dukkanin dabbobin akan hudun suke inna Allah ala kulli shay'in qadir hakika ubangiji Allah mai iko ne a bisa komai da komai لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم hakika ubangiji Allah ya saukar da ayoyi mu bayyanatin ababen bayyanarwa ko kuma mu bayyanatin mai bayyanarwa daga hukunce-hukuncen Allah su ne alkur'ani wallahu ubangiji Allah ya hadi man ya sha'u shi ne yake shiryatar da wanda ya so ila siratin mustaqimi zuwa tafarki madaidaici shi ne tafarkin addinin musulunci da imani da manzo Allah Allah ka shirye mu ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين Allah tabaraka wa ta'ala yace ya fa- tona asirin wasu munafukai yace suna fada suna cewa amanna mun yi imani billahi da Allah mun kadaita ai Allah shi kadai ne nan kokariya suke wa bin rasuli mun yi imani da manzon nan namu sananne annabi Muhammad isa Allah ya zo da- da ma'arifa wa bin rasuli bai ce wa bi rasulin ba wa bin rasuli da manzon nan namu shine annabi Muhammadu sannan kuma suna cewa wa da'ana ai mun bi Allah da manzon mu manzon mu Muhammadu da Allah ai muna bin su ƙarya kuma suke suma ya tawalla fariqun minhum sai jama'u daga cikinsu su juya kuma min ba'di zalika bayan wannan ikirarin da suka yi sai su juya su kama kafirci da shirka suna kuma suka suna kin manzo Allah shine Allah ya ce wa ma ulaika bil mu'minina hakika waɗancan nan ka masu wannan hali ba mu'minai bane domin ba su rike alƙawarin ubangiji ba kamar yadda suka faɗa a bakin su zuciyarsu ta saba